الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق البشر برب العالمين
نعم.
قالوا لبثنا يوما او بعض يوما فسأل العادين مم.
قال إن لبثتم إلا قليلا لعلكم كنتم تعلمون مم.
أرأيتم أنما خلقناكم عبدا وأنه إلينا لا يرجعون نعم
فتعالى الله المحكمة لا إله إلا هو رب العرش الكريم مم.
ومن يدعو مع الله إلها آخر لا مراد له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون مم.
وقرت به القرآن وأنت خير الراحمين مم.
سورة النور مدنية مدنية وستون آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله احق قدره ومدار له سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya ba mu dama muka haɗu a wannan masallaci mai albarka domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da aka saba yan wa mu sani mutumin da Allah ya ba shi abubuwa guda uku lafiya a jikinsa da kuma hankali a tare da shi biyu kenan da zaman lafiya ne da ba cikinsa zoma ake ba to neman ya san yadda zai bauta wa Allah wajibi na kan duk abin da ya zama wajibi a aikata ya sanin sa wajibi ne a kansa to saboda haka kar mutum ya bari hankalin da aka bani da lafiya kuma su zama hujja a kansa ba su zama hujja su shiga jina wata rama a shi zanen lama da sanama a madina ya fito da daddare da daddare ba yana jin yunwa sai ga abubakar da umar kowa ya fito yana jin yunwa sai su bi suka fara haduwa da abubakar da umar ɗaya tambayi ɗaya da ya bi da kai su yunwa tafi da daga gidana sai dai ji ai zama abin da ya fi take tafi da ni suna cikin haka sai ga manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ne bida ku cikin dare suka ji ya rasulullah ya kuma muke to abin da ya bida ku ya bida suka je gidan wani sahabi lansa suka tadda wato mai gidan ya dan fita ya ji ebo ruwa a rijiyar nan mai daɗin nan da ake fara ya kawo gidansa manzala ya sallama ba an ga sallama ba ya ƙara sallama ba an sa ba. ya ƙara sallama ba an sa ba duka ga sallama ta ƙari in ka sallama uku ba zai shigo wani dama ko ba a yi magana ba to in ba dai an zaci ko irin gida mai gurfi ainihin nan ba kila ko ba yi ka ba to ya isa ka ya ce mu tafi masu gidan ba da kaza suna nan fa masu tana ji sai taraf ta ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ta ce ya rasulullahi na ji sallamar ka na ji irin addu'ar da kake mana a gidan nan kana cewa assalamu alaikum amincin Allah a gare ku wa rahmatullahi da jin ga ubangiji wa barakatuhu da albarkarsa na ce kai wannan alkhairi da muka samu bari na yi shiru a rika karawa eh don alkhairin ya kara kauri ya kaurara na yi shiru ya rasu da daga kara na sake sanya kaurara da ka sake karawa na kara son ya karu sai na ji zaguda yace ai da man sallama daga uku ba a karawa ina mai gida ta mai gida zai fita sai ga mai gidan ya dawo yana dawa ya musu marhabin ya musu marhabin ya musu shingida ya kawo wani tutar dabino wanda a jikinsa ba ba ma tsikin shi bane a jikin tutar waɗansu masu irin gurusu-gurusu din nan wasu kuma sun riga sun nuna sun bushe ba kala ɗaya ne a jikin tutar ba ya ba su suka ci ya yi musu yanka ya dafa musu abinci duk aka ci a aka koma annabi ya gawa abubakar da umar to kun ga wannan nima da Allah ya baku kun fito da yunwa yanzu za ku koma sai fa Allah ya tambaye ku ranar lahira sai Allah ya tambaye ku ranar lahira to in dai wannan ma ya rasa abun da zai ci ma ya kawo ya ma da ƙyar ya samo abun aka ci a lahira Allah zai tambaye shi ni'imar da Allah ya baki da yakin ya ji daɗi to da ya ji daɗi shi me yayi wa Allah to jama'a mu sauran wadafa wani abin da za a ci na shekaru ne ma a hannunsa sai a ci a koshi kurin ba yawa Allah komai ba gobe ma a ci a koshi ba yawa Allah komai ba jama'a da Allah kiyaye saboda haka in ma kana ganin kai talaka ne tulus kila ka dai idan za ta tambaya ma sai dai a tambayi tajiran nan eh masu san jarmiyan nan mu gome muka ci ma ko ba haka ba to Allah ya ji mana an ce wanda ya taba shan ruwa mai sanyi yana jin jito sai Allah tambaye shi wannan nima ai ba karamin nima bane mai jin kishi ya samu ruwa wanda yake cikin rana in ya taba zama a inuwa to dai an tambaye shi akan nimar da Allah ya masa kuma la tusalunna yawma idin anin na'im ranar duk za a can tambaye mu to malam nima ma ya wuce halitta da aka ma a ido yana kikkimtawa duk zan da ido ya jura wata ya rume ya bude amma saboda saurinsa ba a gane ma ya wuce don abin da ake gani in kana ganin abu ko kana kyauta ba a lokaci komin kankanin lokaci ba za ka dina ganin abin ba Ka ga saboda saurin ido da gudunsa har yaro ya bude ba a san ma yaro ya bude ba saboda sauri wannan da aka ma nawa ka bayan saboda haka a rinka yawa Allah shukura yi malu ana daura shukura da ji Allah annabi daura da Allah ya masa baiwa ce to iyalanka su yi godiya su yi shukura su aikata to mu ma mu nika kokari muna aikatawa da dai gwargwadon abin da Allah ya kore mana yau Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya musu da da haka malaika maliku auda ya kala yace wa fi qira'atin qul a wani qira'a kuma aka ce kace kai malaika maliku kam labidu bil alif ko yan wuta ina zaman da kuka yi a nan duniya ai kun ji a karshen katunmu na jiya za ku zauna suna kira a wuta suna ji abin da su ba za su ƙara ba ba za a musu magana ba shi sun zauna a wuta sun daɗe suna ta wannan magana har gwargwaron daɗe wanda duniya ta yi daga ran da aka yi duniya zuwa ran tashin alƙiyama Allah ne san arzikin shekaru to so haka ninki biyu zaman da za su yi a wurin suna kira sannan mala'ika malibin da kasa ƙara jin muryar su wannan abubuwan da kaji ana yin na akwai lokacin da za a zo azaba a wuta ta wuce hakan lokacin da za a zo dutsen wuta sai a yi masa akwati na wuta ne akwati in an masa akwatin wuta iya Allah ya san ya laifinta iya adadin macizan da Allah yake so su sare shi a kera masa na wuta a sa a cikin akwatin iya adadin kunamin da ake so su harbe shi a ɗiba a zuba a cikin akwatin duk abin da ake so a yi masa mala'ikun da ake so su dinga masa duka iya adadin su duk na wuta da ba wutan da take take damuwar su ba yau ga kulliya ma ta nan duniya kulliya ma ta nan da manzala yake faɗa ta ɗaure ta ta hana ta abinci ta musu da yunwa da aka sa matar a wuta sai Allah mai da kulliyar ta zama damar wuta kulliyar ga ta a wuta amma yadda take kiwo a duniya haka take ta zama katuwar kulliya a wuta kulkul da ita sai cizon mata take a wuta idan kulliyar ba abin da ke ja wajen kawo abin da cizon mata take saboda aka ga wannan kyan Allah ya kiyaye mu to shi kenan a sa kunami ka san kunamin lahira guda ɗaya tana da wato tana da ƙari dubu saba'in kowane ƙari ɗaya irin bindin can na kenan yana da tsini wanda za ta harba dubu saba'in kowane tsini ɗaya yana da kalan dafi nau'i dubu saba'in kuma duk na wuta ne haka take harbawa ƙatuwa ta kai gama alfadari wannan kenan ga wannan gudama ta mutanen duniya ma in ka gamu da shakiya sai da rikin gida ma hankali yan uwa sai maciji ne a je likita jawa ba maciji ba ne yi ana haka ai to sannan macizai tsawonsa za ka yi wata kana tafiya a kasar su kuje masa tsawonsa kaurinsa komin girman raƙumi to maciji ne aka yi kaurin wuyan raƙumi shi ne macizan lahira kuma da ake faɗa to idan aka sa masa adadin macizai da adadin masu duka a cike su masu dukan nan da suke dukan mutane ka wani a wuta an ce gudumar ma da za a ajiye ta a duniya mutane da aljanu ba za mu yi daga ta ba saboda girmanta kai za a sha duka ba wanda ba su dace ba saboda girmanta kuma maganan ko za su ci tausayin ka ko ko a ba su da labarin Allah ya halitta tausayi ba labari ma ba su je balle ko a tsammanin suna da shi ko ko a kwata-kwata ba su da labarin da ba su ji ba dukan me mai sunan tausayi oho yanzu haka ba san mai sunan tausayi ba sunar rahim din ba sani ba yawwa shi da aka ji arrahim mai jikan mummune a lahir aka ji kafatan idan akwai wanda ba za su ji ba ma to sai a zo a haɗa duka akwati ɗaya da wannan mala'iku masu azabar da wannan masu kunami masu harbi adadinsu da macizai masu tsara adadinsu da wannan mutumin da ya kawo cewa Allah shi ɗayansa kuma a sa a ciki a haɗa a kulle a sa sa wani duk wanda aka yi wa ka suna kali da fi a abadan da a wata fice biya kawai ake ta musu alama a cikin wuta amma in wuri ya wuri aka yi ceton waɗanda aka yi ceto wanda za su fita duk sun fita sauran wanda a cikin sanin Allah kawai ba za su ta ba sai a zuwa musa bai ga wani motsin wani dan wuta ba ma balle wani abu mai sunan ko za a tausaya mata Allah ya kiyaye mala kare mu albarka manzo Allah sallallahu sai ya gaje mu to wai zaman ku a duniya fillalli kenan da zaman ku a kabari a kallon ku shekara nawa kuka yi za a tambaye ka a wuta shekara nawa kuka yi a duniya shekara nawa kuka yi a kamari ƙalu zai suke labirna yau ma au ma'a da yau min mun zauna kwana ɗaya ko yi ne ɗaya tu da kanku ko kwando suke wa ka kasa ruhu ka ga sun taƙaita zaman kwana ɗaya fa wai duk duniya na mutu sai kwana ɗaya a zaman shekaru da ake a kabari ma na an ce a babu babu duka shekara dubu su amma duk sun gaja madan kwana da ko yini da yama la'adin ma hun fi min al'azabi saboda girma abin da suke cikin sana azaba akwai wanda suke magana ne kadan mai saboda girman abin da suke ciki na azaba Allah ya kiyaye mu ka gani suka je fasal al'adin ka tambayi masu kidaya su ne mala'iku su ne masu ne littafin ayyukan halitta za su baka labarin wannan zama da aka ƙala da ala Allah zai ce bilisani malikin da halkin mala'ika maliku Allah zai magana wa fi qira'atin aidan a wata qira'ar kuma anan Allah ce qul mala'ika maliku ka ce musu in labitum ba ku zama ba illa qallan ba sai kadan da wannan kun kuntum ta'lamu da kun san zaman da za a yi a wuta da ba ku je ma wai kun zauna kun kwamba ma eh da ba ku wata haka ba Allah ya kiyaye mu saboda tsawon zaman shi da ƴan wuta da za a ce musu za a dinga ɗaukan ƙwaya ɗaya ɗaya ta ƙasa ƙwaya ne ba duk shekara a ɗau ƙwaya ɗaya duk shekara ɗaya a ɗau ƙwaya ɗaya a ce in ƙasar duniya ta ƙare mutum zai fita da ya ji daɗi a ya masa iyakar shi Allah kan gari to abu a zuwa yanzu ma ne kuke yi an da ma ka daga nasu abadan mun halitta ku don wasa Allah ya ha kuke da ma ni la li hikmatin ba don wata hikima muka yi ku ba wa annakum ilayna ilayna la turja'un kuma tsammani kuke ba za ku dawo wajen mu bane inji Allah za ka dawo a gida ma a can kake kaga lokacin da aka mutane a cikin alamun zarar na fa'a goce suka haɗe aka ce balba haka ba ne na halittakun da Allah yanzu a fada ku don bautar da ku bautar da zan bautar da ku din nan ba irin bautar da ya bayi suke wa ubangidansu a duniya ba a je a ebo ita a je a daji a je a je a kiwon dabbobi a je a noma a je a yi kasuwanci ni ba shi za ku mun ba zan bauta da ku amma ba irin wannan ba zan bauta da ku ne bil amru wa nahi in ce a yi kaza an ce kar a yi kaza kawai a nuna iko da wanda ya biya tsira wanda ya ji kuma shi kenan wa tarji'u ilayna sai ku dawo wajen mu injala wani jazi mu yi sakamako ala zalika kan wannan wa ma kalantul jinna ala ban mu halta aljanu ba walinsa da mutane illa li abudu sai don yin bauta an ji Allah wa da'ala lahu Allah ya dauka ya wuce haka nan anil abud Allah ya wuce wata Allah ba ya wata Allah ba a mata wata wadan wani kafir ya zo katon kafir turmuje shi ya zo ya yi wa manzo Allah ilkiri ya ce Muhammadu mai wasan ƙarfi manzo Allah ya masa la dadu minni wala ana min da ji an yi ba na wasa ba amun wasa ji manzo Allah ja ka ce baka da karfi dai manzo Allah ya akwai karfi wasa ba ja ja annabi da baka zamu da gaba ka ce mu gode karfi da sharti mana ke ka bari sharadin ka in ka bi ni karfi ni ma na bari sharadi ai da yaji ha dai annabi ni ma na da amma magana wasa ba ba to nikan sai yace to to da man kawo da ya tambi ka hannun haka a kasuwa hannayen da mutane a yi ta ɗaɗɗafewa a yi ta ɗaɗɗafewa ana ta lilo kati bai zai ji komai ba bale ya sun koyar da hannun da ƙasa saboda ƙarfi ya ce doshi sharaɗinsa idan ya ji manzon Allah ƙarfi a yi iyu eh ya tafa masa shi ne sharaɗin ka ya shi ne sharaɗin ma'aikin ji doshi kuma sharaɗi na in na ji ka ƙarfi kai kalmar shahada ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah abinda za ka faɗa ka nake ya da to ma na da wai zai ya ga wai annabi ya in ya isa ya sauke hannu za kaza da annabi ya dafa hannun sai kamurin ya faɗi gaba ɗaya sai faɗi a ƙasa gaba ɗaya ba ma sauke hannu gaba ɗaya zuwa ƙasa kai baka ƙarfi da baka gaba kace za a gwada ƙarfi a ne baka ƙarfi haka ya do ina alƙawalinmu da kai sai da ya ce watsafi ne ba zai yi imani ba eh to ai ka san imani kayan Allah ne shi da Abubakar yake gaba gaba wani da abin an ba shi kudi mai yawa ya musulunta wani ko ya ga wasu abubuwa na abun mamaki irin na manzon Allah kamar irin wani lokacin a yi magana da yankakken damu a riga an yanka shi ko ka gaba rewa tana magana ana tattaunawa da ita ko ga dauko ana tattaunawa ko ga duyi ko na abu ma na mai tattaunawa da ko ga suna zuwa suna ba da gaisa dabbobi da kuma sai ya haukace ma zai ba da gaisa ko ya haukace ya ba in ya ga da zai ba ya fa ya gaisa to ko irin abubuwan da suka gani ban da abubakar ba a kudde gani na mamaki shi kawai a ai ko annabi ga ga masa shi gaskiya ne eh sallama wa manzon Allah to shi da na naga ta girmi mata an annabi girma na ni hangar su aisha na dukkan da ta girmi girma na ni hangar saboda kowace ubanta ya gano annabi babba ne ya nema yar da gun zama amma kadija lokacin ba a san annabi zai zama kan ba ba a sani ba Allah ya lullube abunsa ita kuma ga ta a tajira amma ita ta lallabi annabi ta rubuki a wure ga har ta aika masa jakadu mata kuma annabi ya yadda suke auren to kaga ita ta zaci annabi saboda Allah ba dan komi ba illa don Allah ka kai matsayin jibril ya zo ya same ta da manzala suna da wani suna tattauna a jibril ya ce ya rasulullah ka ce ina gaishe ta sannan manzala ce ka zai jibril ya na gaishe ki ita ce tana ansa saboda matsayi wata da aka yi mata wani gini a jana aka mata wani gini aka cika shi da aro da juriya zuwa ne ka kari albilin Allah ya miki wani gini cikin aljanna mai kala kaza mai kala kaza sai murmushi to irin wannan ke don haka in za a imani da Allah imani ake kurum karka jira wani ga ga wani abun mamaki ko wani abun da zai wannan ba ba daidai ba ne shi da yana daga cikin abin da ke dan taba mana wa'azi eh so kake sai an zo an faɗi wani abun da kake so ko abun da zai burge ka kaga an shiga wani hanya daban irin wannan yakan sa zuwa masu wa'azi sai to wannan Allah su na ku ko ban yi ƙarya a ciki ba in ina yin abun dan da burge ku Allah ba zai karɓa ba in bai zama karɓaɓɓe a wurin Allah ba ni da zan jagoranci abun ban yi karɓaɓɓe a wurin Allah ba ku da kuka zo ba zai zama na Allah ba sai ga ana ta samun matsaloli a ta wa'azi ina ba je ko ina ba eh shi za a sai na alima hanyoyi kana wa'azi kana wasu labarai barkatai wanda ba tabbatattu ba wanda ba su da alali a qur'ani ko a cikin zantukan manzala sai ji kai da masallaci bi da waje eh ba ma sa kama irin wannan amma in kana mutane wa'azi ga yadda ake sallah ga yadda ake alwala ga yadda to magana ta kare sai ali ya zauna shi ma kama shi kawai bai nan kuma ba yanzu muka ga yanzu da malami zuna magana ya ala ya alwala ma sai a kama bai da ilimi ana bin malami tuttuɓo wani labari mai zurfi wanda ba a ƙila ba taɓa ji ba ko an daɗe ba a ji ba to in kuma la- labarin bai inganta ba ba aka ce Allah ne faɗa ko annabi ya kake zamani da Allah ba na matsala ba to Allah ya bi mana saboda haka nan Allah ya ce ya wuce wasa yawa wa gairi da wani wasa bima la yaliku bi daga duk abubuwan da ba su huta cancanta ba ga Allah al-maliku Allah wanda ke shine sarki al-haqu na gaskiya tabbataccen sarki kenan Allah shine al-haqu ana ta zagaya abu eh wa hada dal qurbai haqqu abu kaza haqu abu kaza haqu abu kaza haqu in Allah ya karbi haqqu ba mai haqu eh wala to an ce yanzu ana an ce Allah ne haqu zaka ce da kaza kuma ka aizani babu dama la ilaha ba abota kowa illa wa sai shi rabbul azza karim ubangijin al'arshi mai girma sai aka fadara da aka ce kursi wa huwa tarirul hasan shi ne kyakkyawan gado eh na akwai matsala yawa wa man yadda wanda yake bauta ma ma la ilaha akara wani abu bauta daban da Allah la burhanu bai da wata hujja akan hakan bai da hujja bayan ma zabuhu inda rabbi sakamakon sa na wurin ubangijinsa innahu la yabul kafiruna shi Allah ba zai ba da rabo ba ga kafirai la yadu ba za su azurta ba arziki in ga an ji arziki ba kudi ba shiga aljanna kudi ba a sunan sa arziki ba ai wani yayi arziki wa ya ga maka da ba kuka yi ke ne wani yayi kudi to gaskiya ka bada abin da gani shi ake kira almalu kenan dukiya dukiya daban arziki daban haka nan talauci daban tsiya daban matsiyaci shi ƙi kenan ɗan wuta talaka ko mara komi a duniya talaka shi kuma yawowa mai dukiya ba shi kuma a tajiri kenan mai dukiya to dai shi kuma mai arziki shi ne ɗan aljanna ɗan aljanna shi ne mai arziki shi ɗan aljanna da za a tsunko adon jikin takalminsa irin adon da ake mannawa takalmi bayan an gama takalmi mana irin adon da ko an cire shi za a yi tafiya takalmi ai akwai irin a jikin takalma sai dai ba kowane takalmi ke da irin wannan adon ba amma dai lalle akwai takalma masu irin wannan adon ya ci kwalliya wadda da za wata ma ga kaman ko ta irin fulawa fulawa haka nan ko wani abu da ya ga na ado da za a cire takalmin zai tafiya ai ga haƙi masa karen da jikin takalmin ko tun da ba zai hana takalmin tafiya ba da za a ciro irin wannan a jikin takalmin dan aljanna sinadarin da ke jikinsa da za a yi masa kuɗi da dukiyar duniya ba za su biya wani abu to malam ina ko wanda takalmin za a saya abin da ke zan fa Allah ta yi ido ma bai taɓa gallo ba kun nema duk ba ni daga wala ba ka taɓa jin labari ba sai dai ka faɗan kaɗan da Allah ya faɗa don bayi ka nagu amma wane wane kun ne ya ji an ji ai wala ka bar ala kalbar shirin ma kallo ko riya ma ka zuciya tana ta iya riya abin da ya wuce hankali ma to ko kamar sa ko ita zuciya ma ta ta tana da ta riya abin da yake ciki ba Allah dan munafi wa qur rabbi jin ka ce ya ubangiji kai gafara warham kai jin kai wa mu'minai rahmatu jadun al maghfira rahmanan qali ne akan gafara wa anta khairur rahimin Allah kai ne biyayyen masu yin rahama eh abin da rahama da biyayyen mai rahama Allah kai ne Allah ya halitta rahama ɗari ya turo ɗaya a duniya tun muka haɗu da mun mutane da aljannu da dabbobin gida da dabbobin daji kura da gama kwaɗe ba har gidan da ba sai dai da ji da turan wata sautayin nata haka zaki haka duk wani abu to a cikin rahama ɗin muke sauran casa'in da tara idan haka ya tashi alkiyama rahama nan ba mu ci komai a ciki ba a yayo an daina ni ko wanda ya mutane suke tausayin matan su ne ko yayan su ko da magamantan ba daina ba har tashin kiyama tana nan ba za ta kare ba na rama ɗin tana nan sai a ɗauko ta a je a haɗa da tasa'in da taran su dawo ɗari a shiga da shi aljanna da ya shiga an ji can ake shan daɗi ya yi Allah sa mu dace to surutun nuri wannan sura ana mata lakabi sura haske wanda gaba ɗayan surar ma gaba ɗayanta gaba ɗaya komi komi wannan sura a madina ne daga suratul hajar sai ita a sauka suratul hajar ta riga ta sauka sai ita ita ce makwancin suratul hajar wa min suratul lati yuzkaru fiha nur wa hiya kulluha madinatu gaba ɗayanta madina ce ayatu arba'un wa sittun aya ayata 64 wa kalimatu a kalmomin suran alfun wa talatu miyatin dubu ɗaya da ɗari uku wa talatu ajara da goma sha shida wa hurufi a harufan wannan sura kamar da alafin harafi dubu biyar ne wa tun miyatin da ɗari tara wa samanuna da harafi tamanin na ma'alama ma sai karanta
الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وبركناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون na'am الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة mm.
ولا تعبركم بما رغبتم في دين الله ينكم تؤمنون بالله واليوم الآخر na'am وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين mm.
الثاني لا ينزع إلا ثانية أو مشركة والثانية لا ينزعها إلا ثالثا مشرك mm.
وحرم ذلك على المؤمنين Allah subhanahu wata'ala ya to suratu wannan sura ce an zallaha da muka saukar da ita wa farradnaha muka farantar da ita in ji Allah wato ma'ana akwai farillai da yawa a ciki wannan sura na haddodi dama ba ya haddodi ba sai a madina babu haddi a maka wannan na sai ayatun bayyana mun sauka a cikin wannan sura ayoyi mabayyana a dalalatu masu nuni akan iyawar Allah da Allah kun tazakkarun domin ku yi tunani ana an karanta tazakkaruna da idgani maimakon a ce ta tazakkarun a zaniyatu ka yi ta fara wani abu da ƙur'ani bai ce faɗan wannan ba zai magana ya fara da mace yanzu daga bakara zuwa na zuwa inda muke da mun samu ɗaya wannan ne na biyu ɗaya da ga wallati ya tina lafayi da min nisa'iku ta fara magana da mata kafin wannan ta zo ita fara da matan da suke lalata a wancan wuri- a wancan wuri kafin a ambaci maza a nan ma aka ce azani ya tuma zana ta mace aka ce wa zani amma ko ina innal muslimina wani musulma ne sai an faɗi maza su suna faɗi mata ko a wajen abin kirki ko a wajen abun tsiya sai an faɗi maza a faɗi mata a ta ko sa da ba ko magana barayi ma barawo namiji da barauniya ba fara da barauniya ba sai aka fara da barawo namiji da barauniya to amma a wajen zina mata su suka fi wato gaba gaba Allah ya kiyaye mu wato babban bala'i a zina babban bala'i da masifa yana na akai wannan abun shi ke karya mana addini ke karya mana wasu abubuwa lokacin da bala'amu dan ba'ura ka san malami ne daga cikin malamai na bani isra'ila bala'amu dan ba'ura mutanensa suka same shi suka ba shi kuɗi mai yawa ya yi addu'a a kan annai mota lokacin mutanensa kafurai za su yi yaƙi da annai mota annai mota ta tara da sojoji da yawa kasan ya fi da bani isra'ila lokacin da allah tsayar da su da mutane sun kai dubu ɗari bakwai da dubu saba'in da dubu bakwai da ɗari bakwai da saba'in da bakwai su ne mutanen nan musa wanda ya fita da su bayan an hallaka fir'auna su ne waɗanda suka haye wannan kogi kenan adadin masu haye wannan kogi kenan lokacin da ɗaya musa ya da ruwa da sandan zai tsatsa gina to da za su yi wannan yaƙi to gadon wannan sojoji in suka tinkari gari gari ya kaɗe ya ko su musulunta su sallama wa annabi musa a zauna lafiya sai suka zagaya suka zama bala'u dan ba'ura su zai musu addu'a bala'u dan ba'ura ya kai matsayin da idan ka roƙi addu'a gurinsa sai je kaje sai gobe ba ijhara zai ba abin da zai yi matsayinsa ne ya kai allah ya ce masa kai ko ya ce masa a'a in Allah ya yarda mutum Allah ce ka yawa bakon naka addu'a da yayi abun yayi in Allah bai da ba zai ce masa kai yayi zai ce a to kai abu wani abun an hana ni to amma waɗannan mutanen suka ewo kuɗi kuɗi mai yawa to ka bala mu nan ba wura ya kaji kuɗi gari yawa ya ce a je hego kamar yadda ya saba da dare Allah ya ce karkai addu'a karkai to ina Allah zai ce addu'a kan annabin Allah ai Allah ba zai ta ba kar ka yi bala'am da duka lokaci do Allah ya ce kan nayi ga kudin ku na ya kudin mun baka sadaka mun ba ha kudin sadaka na Allah malam ba zai ji dadi ba malam ya nade kan kudi abi kawai suka sake dawowa da kudi mai yawa wanda ya kwanta suka ji ba wannan mutumin fa dole sai ya yaki da mu kai mana addu'an nan ya kuje ya gobe gobe ta yi da dare Allah ta mata karfa kai sai ya tattara ko yanzu an je karya mun ba ka sadaka daga ba suka sake hada kuɗi mai yawa suka sake kawowa Allah ce karkai suka dawo su samu abu mai ɗan nauyi kudin da ta yawa ai can ɗin ne yake abin da ko to shi kenan aka ce karkai sai da aka yi har sau uku Allah yana hana shi to da Allah ya kamata a ƙara na hudu sai aka dawo na hudu sai Allah ya ɗauki hasken da yake gani da shi ba ce masa e ba ba ce masa a'a ba kawai da suka zo su ji an zai ji to ni ba ba ce mun e ba ba ce mun a'a ba suka ci to an yadda kai mana kenan kaga wata amsa ta karfa karfa eh an yadda kai mana da ba yadda ba ai da da ba ce kai mana ba ai ta aka yi karkai yanzu da aka yi shiru an yadda kai kawai zai yadda kawai zai kama fanka ma addu'a yana buga yana buga Allah ya ce wallahu alayhi na ma'alazi atinahu ayatina fansa laka minha fa da ba hu shi da makana min lagawi yana addu'a sai Allah ya ya juya bakin sa abin da yake so ya roƙa ya samu annabi Musa sai ya roƙa ya ce Allah ta abun ya samu waɗannan mutanen Allah ya karya lamarin su ya wargar da shirin su ya tarwata mayakan su yi mutu kaza kaza kuma suna zaune suna ji kuma a jibi su gaje malam wace yana da kake mana ne wace kalan addu'a ce malam kake mana wannan sai ya ankara ya gane lalle ko haka ya faɗa ba daidai ba amma da farko bai san haka ya faɗa ba sai ce to lalle to idan ana addu'a nan babu ba yau abi ba da ya kamata ya rabu sai ya ce to lalle ba shakka addu'a ba za ta yi ba fa nan tunda har aka zo matsayin wannan sai dai in ba ku shawara to ba mu shawara to do ku saka ƴaƴanku su yi wanka su yi ado su shiga cikin sansanin annabi musa in ya zo kafin a fara yaki ku zo ƴaƴanku manya ƴan mata su shiga ciki suna ɗan tallace tallace su yi ado amma kar su tsallake tai in dai daga cikin jama'ar musan wani ya zo yana lalata da naku idan kuka haɗu za ku za ku fi ƙarfinsa a yaki sai faɗa muku haka sai suka ce to shi kenan suka sa ‘ya'yansu suka yi ado da shiga cikin sansana annan musa da ya zo suna ta tallace-tallace to har wani ɗaya a cikin mutum ɗaya fa mutum ɗaya a cikinsu su mutane annan musa ya kasa haƙuri ya ja wata suka shiga cikin wata hima suka yi mummuna a gurita suna ciki da wani dama sun sa shi aiki a wannan suna cikin abin da suke yi su kuma sai suka afkawa a sansanin annai musa kowa suka samu kashewa suke kowa kashewa suke annai musa yana da wani suka annabi da layi layi lawa a jikinta in dai an rike ta tsam ba a lankwasa ta ko aka lankwasa ba to ba a yi ta da shi ba sai ga shi girbe masa mutane ake kamar masu girbin matsara tuda kuma an duba tana da kaga akwai matsara daga baya daga cikin malaman banu isra'ila aka ce aka yi bincike har aka je aka gano wannan mutumin an same su ma a hali aka taka masa mashi a bayansa mashi irin dogon mashi na mutanda mashin ya huda gadon bayansa ya haɗa su duka da matar ya kullo ta bayanta sai wani sarauki ya daga su biyu suna wuzul wuzul a cikin mashin sai ta Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ga tubar mu ba mu san an saba maka ba kuma Allah mun yi alƙawari duk wanda muka gani haka za mu da shi za har yau da a ce suna mai shari'a cikin shari'a na Musa ko da dabba mutum lalata sai dabbar kanta sai an kashe ta balle bai lalata amma yanzu ka ga da suka ki Allah su ya annabi suka ba hanya annabi Musa to sai da mafi suke koya wa mutane duniya kuma shi danci da abin da ya shafi din wannan saboda haka jama'a a ji tsoro a kiyaye tausayi irin na annabi amma mata ta yi ciki ma da lalata ta zo annabi ya ce to a je a ajiye ta in ta haihu a gaya masa aka je aka ajiye ta da ta haihu ta ajiye ta a kashe ta aka nemi ta aka kashe ta tausayi irin na annabi ta kare ta ba tausayi irin na annabi wani mutum ya zo yace shi ma ya yi lalata shi ya faɗa ba kamo shi aka yi ba yace ya yi annabi shi a jefe shi da aka zo aka fara jifansa sai ya ara a nakari da ya ara a nakari wani sahabi ko ya ji labarin abin da yake yi ya fito da gudu shi ba ya da dutse bai samu dutse ba sai ya ɗau muka mukin raƙu ya rike zo da gudu zai zo inda ake jifa shi ma yi jifa to wannan sai ya tsinci shi wanda ake jefewa ya fita a guje kawai ya sha kwana shiga abin ya buga masa ana sai ya zubar da shi ya kashe shi to in dai abu ya kai tsanan da Allah ya ce a kashe mutum musulmi manzon Allah ya ce a kashe mutum musulmi wannan abun fa mulin safa a wurin Allah ya wuce da tsammani ina zo kusan abinda ake yi wa 'yan wuta masu lalata mazinata azaba a wuta da za a ɗigo wani abu na warin da suke fita a jikinsu a nuna tun mutuwa na mai zana ran da Allah duk duniya za ta mutu saboda masifa an ce suna ƙarawa 'yan wuta azaba ma saboda warin da ke fita a gabansu warin na fita a gaban matar da shi kwamishin yana zuwa yana lafiya da bakinsa saboda masifa Allah bai san wani abu Allah bai san wannan abu komai a ce kar ayi kaza kar ayi kaza kar ayi zada kar ayi da haka zuwa Allah ce ba za ka karabu zina kar a zo kusa ba eh Allah ce kar a zo kusa saboda haka jama'a to a ji tsoron Allah ya kiyaye saboda a tsira shi mutum ba mai lalatan nan ya ɓata ya mutane ne shi ma ɓata nan kafin ma na ka shiga lalatan ma ba su da iman daraja a irin mutane ka sani in kana kallon kai sarwayi ne ba duk tsohon tsohon da kake iya gani to za shi ma sarwayi ne don a kai din ma da ke sarwayi yanzu aka zama ba sarwayi ba ka dawo tsoho a dinga cewa ƴaƴanka mai gidan zuwa ne mutumin banzan nan mai hali ka zanna kaga ai ka ɓata duniya ka ɓata kuma in dai kana yin wannan abun ko da watan wata rana manzara da dai an yi a gidanka sai an maka shi abinda kai wa mutane na wanda ba ka so a yi maka to sai an maka shi yawa watan wani mutum ya zo da manzara ga mun izinin yin zina mana sai aka ga idan a masa duka ne da kar a masa duka a kyale sai ya zo nan eh manzara ce wanda abin da kake so ka yi nan kana so a yi da jatumar ka wai zai ce wai a kaji dan wayo annabi ta ai kowa bai so a yi da jatumar ta to kana so a yi da yatan nan ka kanwar uwarka ko yar uwarka yace a a annabi ta to ai kowa bai so a yi da tsada haka annabi dinga lissafawa manyan mutum gefen babansa gefen mamarsa har ya zo kan ƴaƴansa kannansa duka yake ba za a mata annabi da kowa bai son a yi masa don haka yi wa za ka yi wa izan in haka ne sai manzo Allah ya taba kirjinsa ya ce Allah ka shige shi daga nan shi ko a zuci bai taba jin zai saba Allah ba kuma ko a zuci eh ko a zuci bai taba ji ba to Allah ya kiyaye mu to wannan shine azani to zani da mazanaci ya mace da mazanaci namiji matuƙar ba su taɓa aure ba ko sun yi aure ba taɓa saduwar aure tsakanin da ake tsakanin namiji da mace ba wajen dukulluwa da minu mami a tajalda kowane ɗayansu to a yi masa bulala ɗari kowane ɗayansu bulala ɗari za a yi masa bulala ɗari sannan hadisi ce bayan bulala ɗarin ma a kulle su shekara-shekara Allah ya kiyaye mu idan bawa ne kuma rabin shekara eh da kuma bulala hamsin shi kuma abin da za a masa kenan Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan abun mummuna abu ne Allah ya magana a kan su wala ta kuzu mai mara abudin bi dinin lahi kar aji da wata shi ne za a sai na Umar da yawan wani hadi a halifancin sa yana zumbuda masa bulala har mutumin ya mutu ba ƙara duka ba ya mutu ya ce a ƙara da duka akan gawa da aka je mi'a masa zuci a ai Allah jika a ji tausayin sa Allah ba ja ko kina za a ji tausayin wanda za a kace amma wanda na ji Allah jika a ji tausayin sa ka ji wani an gamal wanda za a kace ma ko kisa ya za a kace shi ma Allah ji a ji tausayin sa wato ai kisan da kar a masa kisan da zai ta shan wahala kafin ya mutu eh a masa fadaya a masa faɗaya amma mazinaci da Allah ce a kan ajiyar sayinsa a yi gaga wanda ya kashe mutum ma za a kashe shi da zamanin da suna sare masa kayi da takwabi aka zo ana harbe mutum da bindiga ya mutu yanzu yanzu to amma shi kam a sa addu'a tsufa a dinga jifan mutum har ya mutu har ya mutu Allah ya ciyaye mu dan gonna zo mana bilawo da mulaki in dai kun ba da gaskiya da Allah kun ba da gaskiya da ranar ƙarshe ana kiran lahira ranar ƙarshe saboda daga ranar ba ran koma ba ran komai kuma eh wata rana ce da ba za a ce ba za a ƙara cewa ran kaza ba a'a za a launa ba dare ba rana agogo babu a jira ce karfe kaza a an wuce wurin kuma ai a an wuce wurin zama ne na dindindin aka ji ya rasulullahi wa ahal jannati ya namuna kana jira na bacci qala al nawmu aqul mawt yace ai bacci dan uwan mutuwa ne ka jina ba su bacci ina ta amali jalle yawan hidima ba ki wani eh kullun cikin hidima ake kamar irin ana fitin yan gata din nan to haka ake a cikin aljanna Allah ya da mu saboda haka a ji tsoron Allah lahira ita ce ranar ƙarshe to kaga anan akwai tsotarwa sosai akan wannan walaita da rabu ma ta'ifatu min almu'minin wani bangare daga cikin mu'minai shaida kila salasatu an ce mutum uku sun ce da zai wa kila arba'atu wasu ka ce a'a mutum hudu ne adadu shuhudin zina adadin shaidun masu zina shine adadin shaidun masu shaidawa an yi bulala amma aka yi aboye bai ba an daɓa waɗan wani bulala aboye na shan maye aka yi masa bulala lokacin mulkin wani mai suna abdullahi ɗan abi sarra yana gwamna lokacin a misira ya yi wa wani bulala a ɓoye da labarin rukun nan sai na umar ya ce a mu za mu maka a fili yawa wancan kuma wanda aka yi ma boye a gidan gwamnati gwamna ya maka shi kuma ala yana ne biya ka domin Allah ya ce ba za a boye a tsirin mutum da irin wannan aika aika ba a kai shi masallaci a fada a yi masa hukunci kowa ya kai gama kallon sa ya sa aka tsuma masa kulala shi ma sai ya mutu Allah ya kiyaye mu to wannan shine wata rana zamanin annabi Dawud alaihi salam wasu mutane ko sun zo bukata da wata mata ne bukatan ba ta samu ba sai suka shirya mata gadon dare sai suka je suka same shi to ga yanzu annabi da duk sun aiki da taura duk yana da zabura duk sun aiki da taura sai suka je su ga annabi dawudu suka ce to sun kama wata mata tana lalata da kare mata na lalata da kare yanzu kamar yadda muka faɗa da a shirar bani isra'ila ko da dabba mutum ya yi lalata za a haɗa su da dabbar a kashe in an samu dabbar in ba samu dabbar ba kuma shirin a kashe shi a ga annabi dawo annabi dawo da shi a kawo mota to ina ce duk wannan mutane guda hudu masu a kashe mata sai suka ce da mu mu ne shi da tana lalata da kare sai a je a kashe ta sai aka je a kashe ta annabi sulaiman ya samu labari kadan Allah ba annabi Sulaiman ilimi mai zurfi annabi Sulaiman ya tara yara wa gari yace da hanzi bayan an yi kisa ce da yamma yau da hanzi yace to ku zo ayi wasan sarauta yara suka taru ce ni ni ne sarki aka ce to sai yace to mutum hudu zo su kawo kara gaba na suke sun kawo karan mata mai lalata da kare suka ce to yara yi suka zo hudu suka ce domin kawo ƙarar mata mai lalata da kare wani babba sai ya laɓe din ya gaya da ai sai shi to haka aka yi suka ce kun gani ye mun gani shi to ɗaya ya je gabar ya zauna a cikin sai ya ga yaran haka shi annabi suleiman ɗaya da fitan gabar ya zauna zauna a nan inda ba zai ji abin da wannan suke faɗa ba shi ɗaya da biyan mai zauna ɗaya je kudu ya zauna ɗaya zauna a arewa biyan da ba su kudu kowa ne ya zauna daban sai ya ce to a kira masa ɗaya sai ya kira wa ɗaya sai da kai ɗazu kun ce kun ga ana lalata da kare ko eh to wani kalan kare tun da kaga ai ba gani ya bada ma an shirya abun ne kamar wasan kwaikwayo haka amma ai ba a ce a ce kare kala kaza ba yanzu ya zai gane karen tun haka ne kaga babu sai dai ya kwatanta abun da ya faɗa kawai sai ce bakin kare ne sai ji domin ji bakin kare ne da wani ana a ja kira masa wancan a kira waje da kai karen da kuka ya lalata ana lalata da mata wani karen kare ne ki farin kare ne to da Allah an gani ta ga ba gani ba to haka wanda yake jan kare ne wanda yake duro duwan kare ne sai ji da kun ga waɗannan fa ba su ga lalatar nan ba su kai ƙarya a kai su a jefe sai yara suka waje ana iya eh a kai su a jefe babba na lafiya na gani madai ya ga annabi dawud alaihi salam yace gaji gaji ba abin da ya faru Suleimanu ga abin da ya wai haka aka yi to mare ta ja kirawo mutanen guda hudu waɗanda suka zo suka faɗi sun gama ta mai lalata da kare shikenan aka zo aka aka zo aka faɗa aka kira su suka zo da yayi musu tambaya irin wannan tambaya da Annabi Suleiman yayi tunda kun ce kun ga mata na lalata da kare kuma ya raba su kowa ya zo shi kaɗansa ya ba da amsa kowa sai dai tunanin yana da madewa da kaza zai faɗa ka ga ba zai ba sai duka wani karan ba iri ɗaya ba annabi dawud ya bincika ya tabbata ba yi ba ko ba su kalla ba sai aka kashe su gaba ɗaya gudun ba Allah ya kiyaye mu a azani mazinaci namiji la yanku ba zai aure ba illa zane dan sai mazinaciya aw mushrika dan ko sai arniya wa zane da ko mazinaciya la yanku ba mai auren illa zane sai mazinaci aw mushrik ko arni wannan kenan wa hurma zalika an haramta wannan auren mazinata haramun yake alal mu'minina akan akan mu'mini malamai sun ta magana akan akan kan'anan nan dan annabi nu wanda alheri da abun kirki iyaka ya da ruwan tufanin nan ya zo ya cinye duniya kuma ya san dan kafuri ne kuma har ma Allah ce kar ma yi wa Allah magana akan kafuri amma shi wadan zo ka hau saboda tausayi irin na uba da ɗansa zo ka hau dana ɗan kuma ya iya hau malamai suka yi ta bincike wai ko za a gano kila ba ɗansa ba ne har renin da zai uban ya kai ga wannan ruwan tufana da labarin irin sama a duniya ba taɓa ji ba balle a kalla ga shi ya zo ba labari ba a ido an hana duk kamuri ya hau amma kai ɗaya an ce ka zo ka hau ka ce wa ƙara ta'awi ila jabalin ya ci mu ne mina da mai suka ji don ko dai ba ɗansa ba ne aka ce a kada ƙara wannan ruwa yamma karakara aka ce a gidan annabi ɗaya daga annaba Allah ba wanda ba da ta bayin lalata saboda mu da amma har arna akwai a gidan annaba har arna shi din ma arna ne wani kuma ba masa ba musulmi bane wani kuma babban da ba musulmi bane ka gani ko wani kuma matar da bayan annabi ludu alayhi salam annabi ludu alayhi salam ka gani ji annabi ludu sunansa ba larabci bane ba balarabe bane ah to a larabci ka ludu ai ka san mummuna aiki ne ai da ba za a samu mutum suna irin wannan ba yawa ba za a samu masa wannan ba shi ba da larabci suke magana ba amma matansa zamaninta ne aka fara luwaɗi a kuma wuraren da yake annabta a alkariyar kudum nan aka fara luwaɗi a duniya a nan aka fara ya yi ta wa'azi ya ta wa'azi yana neman ya hana mutane suka ƙi hannuwa amma matarsa ta kansa ta aure ta zamana idan an yi baki an ɓoye baki a gidansa don kar a yi luwaɗi da su ita za ta gaya kafuri an yi bakin don a zo da ƙarfi a yi luwaɗi da su a gidan saboda rashin imaninta idan da daddare ne ta da kamar za ta yi wani girki da hura wuta na kalli haske a sama to an sani akwai baki a gida idan ko da rana ne ta haɗa hayaƙi na an ji haƙi sirri ya yi sama an sa akwai baki haka ta dinga yi har zuwa ranar da Allah ya halakar da garin aka hada duk da ita aka halakar da har idan wannan an samu a gidajen duma sai annabi nu an same da laifi kana da da da abu da mai ba da sala ne ba kana ta ba Allah ji mun sa aiki falan yugo ne anu amal lafiya ba ka hana Allah ko na su ba saboda ka saboda sun kafurce Allah amma ba ta mu da gidajen ba saboda muninta don haka dai ba laifin da mutum zai aikata a doron ƙasa ko kisan kai ne bai kai da ba Allah ce ya wani mazalika ala mumini an haramta wannan wato a mumine asalin wannan ayatan ta sauka akwai talakawa muhajirai da suka kaura su ne suke talaka ne ba su da abin aure wani suke shawarta ko za su aure karuwai na arna an gane ko karuwan arna kuma masu kudi ba lalata ta banza ga zai ba wai ko za a musu dalili a yi musu sako-sako su auri karuwan arna kuma a tajire don su dinga ba su wani abin duniya aka ce ba zai ba Allah ya hana wannan ya Allah ya hana wannan to Allah ya ciyaye mu Allah ya gafarta mana muna ganin za mu kwana sai Allah ya ba mu iko zuwa gobe za a zo na kwana Allah ya ji mana Allah ya gafarta mana iyayen mu kakannin mu duka Allah ya muku gafara ta mu cika imani ibn manzar sallama bukatun mu da kan lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار الذي وعن ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم